الحمد لله رب العالمين القائل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وسعت رحمته المحسن والمسيء وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي تحمل أمانة التبليغ ما لم يتحمله غيره صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وتفكروا من ذا يعذبك عذاب الله ذاك العذاب الذي لا يقدر قدره أحد ولا يبلغ كنهه تصور ولا خيال نعوذ بالله من غضبه وعقابه مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الظالم بظلمه ولا يساوي بين الصالح والطالح أفنجعل المسلمين كالمجرمين وإهلاك القوم الفاسدين والمفسدين رحمة من الرب تعالى بأوليائه الصالحين لا تلتمس الرحمة للمجرمين وقد نزل بهم العذاب فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إخوة الإيمان إن كان أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نهي عن التعرب لما قضى الله تعالى العذاب وقدره فكيف حال غيره في أقدار الله وأقضيته حيث يقول الله تعالى له إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود الإسلام الله سبحانه وتعالى بحلمه ومغفرته وسعة رحمته يمهل الكفرة والظلمة والعساة والمجرمين ولا يعاجلهم بالعذاب ولو عاجلهم به لأهلكهم جميعا حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد ومن الحكمة في عدم المعاجلة بالعقوبة أن الكفرة قد يؤمنون وأن, وأن, وأن أساة المؤمنين قد يتوبون ويستغفرون ولكنه جعل لهم أجلا لا مهرب لهم منه ولا مهيد لهم عنه فهو سبحانه وتعالى يملي للظلمة ويمهلهم ولكنه لا يهملهم يقول تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من, دو من دونه موئلا ويقول أيضا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعث على أعمالهم متفق عليه قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن الله إذا أراد بقوم عقوبة عمة الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم أخيرا أقول إن الركون إلى رحمة الله فحسب لا يؤمن من غضبه والاغترار بحلم الله لا يحرس من مبادرة عقوبته إقابته نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على محمد وعلى آله وأتباعه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم آمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين godiya maras ƙididdiga su ƙara tabbata ga Allah ta'ala wanda shi ne mahalicinmu wanda ya sake ƙaddara gane fiskokinmu cikin ini mai albarka irin ta yau rana na juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana albarka Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya samu wanye da duniya lafiya ina mai jinjina gare shi mahalicin dukkan halittu wanda ya kasance yana mai faɗi fa'in kazzabuka faƙun rabbukum zo rahmatin wasi'a wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin idan suka ƙaryata ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su lalle haƙiƙa ubangijinka ma'abucin yalwatacciyar rahama ce wanda cikin halittunsa babu wanda bai dosana daga rahamarsa ba wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin sai dai idan al'amura suka cutura bayi suka juya baya suka ƙi amincewa da biyayya wa mahalicinsu Allah ta'ala a yayin da ya nuface su da wani abu na nau'in azaba ba wanda ya isa tun kuɗi ina mai shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai shi kaɗai Allah ba shi da abokin tarayya tare da shaidawa cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne cikamakin annabawa da ya yi tsayuwa tsayuwan daka wajen isar da wannan sako zuwa ga wannan al'umma wanda in ba dan tsayuwansa ba abin da aka ɗora masa babu wata halitta da za ta iya kwatantawa balle ta iya na isar da wannan sako mai nauyin gaske tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu imani mu ji tsoron Allah muna masu kiyaye dokokin Allah mu kuma sani abinda Allah ne ya faɗi kuma ya bari cikin littafinsa sunnan baya ne sunnan yau ne kuma sunnan goben rayuwa ku ji tsoron wata irin fitina wanda in ta kunno kai ba ta fayyacewa ba ta bambance mutumin kirki da mutumin banza takan yi kuɗin goro ma kowa in an isa gaban Allah ayi ta ware waye ta ɗauke shi bisa imani da kyakkyawan niyya waye kuma ta tafiyar da rayuwarsa yana kan wani abu na fajirci don haka akwai tsuntsun da zai jawo ruwa bayan ya sha dukan kowa ma ruwan ya doke shi yana daga cikin abin da ya ku ƴan uwa za mu tsorata babu cikin wanda ya san irin kaifiya da nau'in hanyar da Allah ke fitowa wajen ya azabtar da bayinsa ba za ka daga ido ka ga hadiri ka ce ta ruwan sama za a yi muku ba ba za ka ga girgizan ƙasa ka ce ta nan za ku halaka ba ta iya yiwa wata ila a loman tuwon gidanka a kwanci a ɗakinka a inda ka fi koyaushe samun aminci in Allah ya ga daman azabtar da kai anan zai maka azaba kuma in Allah ya tashi azabtar da bayi daga abin da ake tsoro ba a san yaya al'amarin zai zo ba ba a san yaya karfin sa yake ba ba a san yaushe Allah zai dauke ba ba a san su waye za su tafi cikin wannan azaba da ya saukar mu al'umma ba hakan yana faruwa ne ya ku ƴan uwa masu albarka ta hanyar kutsawa cikin sabawa Allah har aje an aminta an mai da shi ya zama kayan kwalliya har waɗanda suke ganin mutanen kirki ne ma a tsakanin fajirai su rika jin cewa ai ba aikin mu bane lalle sai kowa ya shirya ba aikin mu bane sai mun faɗa dan a gyara ko kuma dan suna yi tunda ba mu muke yi ba ai bai dame mu ba kowa yayi dan kansa don haka irin wannan in Allah ya tashi yin azaba baya bambance mai laifi da wanda baya da laifi ya ku ƴan uwa masu albarka hukuncin Allah ne bisa rububiyarsa haka ya hukunta duk wanda ya tsokana wallahi sai Allah ya taba shi duk wanda ya saba sai Allah ya taba shi idan Allah yana son bawa in Allah baya son kama zai tanada abin da kai ne na sabo ya jira ka a madakataran da ka isa gare shi tunda wannan alƙawari ne Allah bai taba yin alƙawarin zai daidaita tsakanin mutanen kirki da mutanen banza ba shi yasa yace afanaj'alul muslimina kal mujrimin shin yanzu gani kuke zamu daidaita su zama a wurin mu ma'aunin su daya mutumin kirki da wanda ya zama mutumin banza mai bin Allah da mai saba wa Allah ba za su taba zama ɗaya ba malakum kaifa tahkumun dan haka ya ku ƴan uwa halakar da mutanen da suka zama fasikai masu bata al'amura da Allah ya shimfida a bayan ƙasa sunnan Allah ne a bayan ƙasa ya kawar da mutanen banza saboda tseratar da nagartattun bayi waɗanda suka zama auliya'ullah waɗanda suka zama salihai cikin bayinsa da suke ban ƙasa dan haka babban abin da ake nema idan kuna son Allah ta'ala ya sa tankaɗe da rairaya a tsakanin halittun da kuke rayuwa tare da su ku ku zama na kirki ku ku dage ku bi Allah ku yadda akwai Allah ku sallama masa ku kuma yi iyayen ku ganin cewa waɗanda kuke rayuwa tare da su sun ɗauru bai ɗaya kan ta abin da kuka ɗauru a kai na bin Allah tabaraka wa ta'ala a sakamakon kaɗan ɗin da suka yarda da Allah suka mai da al'amari zuwa ga Allah suka amince suke bautawa Allah Allah zai iya ɗaga ƙafa akan wani abin da ake yi wanda ko da masu yin nan su suka fi yawa amma zai zama abin halaka ko da akwai nagartattun bayi a cikin al'umma suka kau da kai barin ganin cewa ana wani abu na sabo ba su ji su yi wa'azi ba ba su ji abin yana damun su ba in Allah ya tashi yakan halakar da kowa da kowa ne sai an isa gaban Allah ranar gobe kiyama tukuna sai a bambance wane ne yazo da mummunan niyya a a wane ne yayi kaza amma dai a duniya kowa fitinan sai ta shafe shi ya ku haka don haka ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya riga da ya hukunta dukkan al'umman da aka nuface su da wani azaba fa ba za su ga rahama jan kunne ne tun daga duniya Allah ya sokar da wani abu na gargadi ma wasu al'umma tun suna bayan ƙasa idan suna da sauran rabo su mai da al'amarin su zuwa ga Allah su canza su gyara su hada da istighfari wata ila in Allah ya yafe ya iya mayar musu da abin da ma suka rasa in Allah ya ga dama ko da bai mayar musu ba in suka dawo ta farkin ta farkin bin hanyar tsira ya zama ya daga musu kafa daga nan ba za a sake wata azaban ba Allah ya sauke ya zama ana yin azaban ka samu wanda ake masa ma dan ya gane girman Allah ya karkatar da hankalinsa yana ganin nesha ne yasa aka samu matsala kaza aka samu matsala kaza duka bai iya tuna cewa Allah ne yake yin kayansa ba da wannan ya ku ƴan uwa Allah ya gaya wa manzon Allah ka kwantar da hankalinka in suka ƙaryata ka ka dai gaya musu Allah mai rahama ne Allah cikin rahamansa kuma ta yalwace dukkan halittunsa irin ababen da bayi suke yi wa Allah da za a ce Allah zai kama kowa a gaban da ya aikata abin da ya aikata na laifi babu jinkirin ganin cewa wataƙila abin da kai nan ko za ka yi istighfari da yau ni da ku a bayan ƙasa babu mutum ɗaya da ya saura cikin rahaman Allah kana yin aikin alkhairi sai a sa mala'ikun rahama su rubuta maka amma da zaka yi aikin abin da ya saki saban Allah yau din nan cikin inin juma'a ba za a rubuta ba har sai rana ta faɗi in baka tuba ba mala'ikan yana nan yana shawari da hannun dama wani to yayi laifi nau'i kaza a rubuta masa yace ba shi lokaci ko ya tuba in an rubutan ma ana tsammanin ka ankara bayan shekara ɗaya shekara biyu ka gane girman abin da kai in kai istighfari tsakaninka da Allah Allah yana iya yin umarni ya ce a shafi abin da aka rubuta jiya na kayi laifin yanzu ya zama babu nawa nawa ne daga cikinmu mukan zo na mu yi wa kanmu hisabi shekarun da ne ashirin talatin arba'in hamsin a duniya me na yi wa'inda suka zama abubuwa ne na saɓawa Allah da na sani mala'iku sun rubuta gudun kar a tashi kiyama kaga abin da zai daga maka hankali gudun kada rayuwa ta tura kaga matsala cikin ƴaƴanka gudun kada rayuwa ta tura kaga matsala akan abin da ya shafi zamantakewanka ko kaga rashin ci gaba akan al'amuranka ka yawaita istighfari ko ka san abin da kai wa Allah ko baka san abin da kai ba ko kayi kamanta ko kayi bisa kuskure ko kayi bisa ganganci ya zama cikin ɗabi'atan halinka kulli yawmin kada rana ta hudo ta faɗi a ce baka nemi istighfari tsakaninka da Allah ba annabin da yake kowanne albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin ƙarshen wannan zamani yana daga abin da ya sunnanta wa kansa a mafi karancin lokaci istighfari kafa 70 a cikin kowane ini wani lokaci yakan yi 100 shi din ma kenan don haka ya ku ‘yan uwa mu kwatanta saboda tsakaninmu da Allah ta yi kyau ba mu san abin da muka yi ba ba mu san ta inda Allah zai taɓa mu ba matsalolin da ke damu mu masu yawa balle irin abubuwan da muke gani Allah na yi wa wasu ƙasashe na jin kunne da gargaɗi sakamakon irin yadda aka kutsa cikin saɓawa Allah ba a ɗauka kuma Allah wani abu da za a ce an tsorace shi ba ne don haka ya ku ‘yan uwa masu albarka a matsayinmu na musulmai mu kalli kisan annabi Ibrahim idan annabin Allah mai matsayi cikin annabawan Allah kaman kakansu shine annabi Ibrahim wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl tutiya da sunan da kuke yi mana cewa ku musulmai ne annabi Ibrahim shi ya dangwala mu wannan suna ga dukkan waɗanda suka zama zuri'arsa yau muke alfahari cewa mu dinnan musulmai ne dan haka kakanmu matsayinsa a wurin Allah Allah ya ajiye shi yake ce masa inna ibrahima kana umma shi kadai al'umma ne gari guda ne annabi ibrahim khalilullah matsayin shi a wurin Allah Allah ya ja shi a jiki irin yadda ya zama na matsayinsa ya kai duk jarabawan da aka yi masa annabi ibrahim ya ci bai faɗi ko ɗaya ba duk da irin wannan matsayi irin na annabi ibrahim a lokacin da al'ummansa suka saba wa Allah Allah ya waiwaye su da nau'in abin da ya shafi azaba annabi Ibrahim din ma cewa aka yi ka kau da kai karka sa baki tsakanina da su ne babu mai shiga a matsayin shamai ya Ibrahimu a'rif an hadha innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ubangijinka ne yazo kawai cin yayi yawa an daga musu kafa sun manta waye Allah sun dauka cewa duk abin da yake faruwa iyawan su ne sun dauka nesha ita take haifar da duk abin da suke samu na arzikin rayuwa bari mu goda musu isan mu dan haka karka sa baki wa innahum atihim azabun ghairu mardud Allah ya ce azaba ce da ta fito wallahi ba ma mayarwa ran da Allah ya waiwayi al'umma zai musu azaba wallahi ba wanda isa ya tsaya ya tunkuɗe azaban kada ta zo matsayi irin na annabi Ibrahim kowa ya riga da ya sani in bai kai ya iya sa baki tsakanin shi da mahaliccinsa akan kada a halakar da al'ummansa ba wani civilian ne a yau wanda yake ganin ustazancinsa ko malantansa ko shaharansa ya kai in Allah ya nufaci al'umma zai musu azaba ya sa baki dan haka ya ku bayin Allah in ana jiya wanda suka rayu cikin al'ummomin da suka zama masu albarka irin zamanin Annabi Ibrahim din shi kansa bai iya tsare musu abin da ya shafi azaba ba a yau babu wani malanta ko shehunta da idan Allah ya nufaci al'umma zai musu azaba wani ya isa ya sa baki kar mu bari a je irin wannan gaba kada ya zama da mun mai da saba wa Allah kayan kwalliya abubuwan da muke gani ana yin ma kar ka dauka cewa wai ba kai kake yi ba me yi can masa shi da Allah akwai abin da kwaya ɗayan zai iya muku wallahi kowa ya shiga uku a cikin ku ta inda kuma wata ila inda za a je ma'aunin da za a bambance mutumin kirki da mutumin banza sai kun sha wahala duka a duniya kun isa gaban Allah tukunna a kiyaye kar ku bude kofa social media ta zama kofar da kowa zai iya fitowa yayin tsiyen da ya ga dama ya gwada cewa shi din nan dan luwadi ne ba komai bane yayi kalmomi na ila za su fidda shi a musulunci ya zagi addinin ya zagi annabin ya zagi littafin kuma ba wanda yake jin a ransa cewa abin da yake yi ya kamata a dakata masa ya kamata a taka masa birki muna da hukumomi muna da abin da ya shafi manya dattawa muna da waɗanda suka zama malamai a tsakani wallahi ba abin da za a rubu da waɗannan yaran sai ta faɗa faɗan da suka ga dama bane dan irin wannan fitina in ta kunno kai ba wanda isa ya tunkuɗe mana Allah muke roƙo kare mana azaba game da ayyukan wawayen da suka kasance a tsakanin mu ya ku ƴan uwa cikin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala da irin tausayi da haƙuri da gafara da yalwar rahamarsa wallahi yakan jinkirtawa kafurai da wanda suka zama azzalimai da wanda suka zama masu saba masa har da ma mujriman bayi za su yi ta yi su yi ta yi su yi shekaru aru aru suna yi Allah yayi kaman bai san ana yi ba ya kauda kai saboda tausayi irin nashi ya ku bayin Allah tausayi da rahaman Allah a kawar da kai akan al'amuran abin da ya shafi aiki irin na wayannan fasikai cikin halittun da ake rayuwa da su ba dan wani abu bane Allah yana bada dama ne wataƙila in tafiya tayi tafiya mai ashar in ya gane bayi da kyau zai koma daga baya ya tuba in ba a jinkirta masa ba daga yi aka kama shi to babu wanda zai yi laifi a cikin mu ba wanda bai taba laifi ba kuma za a neme mu yau a bayan ƙasa a nemi kowa a rasa dan haka Allah yana bada dama ne hatta waɗanda suka zama kafurai in kaga Allah na azabtar da su karka yi farin ciki dan ajiyar rayuwa ya daga musu kafa sun yi adadin abubuwa da yawa cikin hikiman a jinkirta musu ya bada dama ne wataƙila wanda bai gane ba ya gane wanda da awan bata je kunnensa ba ta je kunnensa dan ya fahimta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hukunta a farko irin yadda su sayyidina Umar suka yi zafi a yaƙi kafiran Makka kawai a kawar da su Allah ya jinkirta yace ayi hakuri amma fita a bar musu garin a koma Madina hikiman bayan shekaru akalla tara zuwa goma da aka sake dawowa cikin garin Makka a lokacin sai aka samu wani ma ba a mayi yakin ba har ya je ya karanta addinin ya gane da kansa ya musulunta da an yaƙe shi a farkon al'amari da wataƙila ba a samu agaji ko kuma ci gaban musulunci ta hanyar musuluncinsa ba dan haka ya ku bayin Allah hatta wanda ka ganshi kafiri ne yana zama fajiri yana zama azzalimi yana abin da ya ga dama cikin musulunci kwadayin da zaka yi masa shine Allah ya sa ya gane in bai karanta littafin bane Allah ya bashi sukuni da daman da zai karanta littafin dan ya gane saboda ya gudu ya tsira dan tafiyan ta zama bai ɗaya koda ba a haɗu gaba ɗaya ba ya zama na wanda ya halakan ya halaka bisa dalili ne wanda kuma ya tsira ya zama shi ma ya tsira ne bisa dalili dan haka ya ku bayin Allah masu albarka jinkiri da Allah yake yi wa bayi wallahi yana yi ne ya ba wa kafirai dama haka kuma jinkiri da Allah yakan yi wa bayi yana yi wa muminai ne da suke yawan sabawa Allah jinkiri don ya ba su dama su tuba su yawaita istighfari ni da ku kowa ya sa ma'aunin hisabi wa rayuwarsa ko da a tsakanin satin nan ne zaka ga abin da kai wanda ya kamata inda Allah na daukan mataki cikin gaggawa da wata ila yanzu da tabu a jikinka na abin da Allah ya maka irin abin da kai wa Allah ba mamaki da wa mahaifinka kai da yau ba ku magana da shi irin abin da kai wa Allah wataƙila da wa mahaifiyarka ta yi kai da yau ta yaje ka a matsayin ɗan a jikinta amma ka yi wa Allah ka maimaita ka doge kana yi ka mai da shi kayan kwalliya al'umman da suke rayuwa da kai sun ga kana yi sun san kana yi ba wanda ya damu ya gyara maka ko ya maka nasiha akan haka irin fa al'umman da muke rayuwa a cikin ta kenan amma mu gane sama da mu akwai mahalicin mu Allah mai tausayi mai rahama wanda rahamansa ta yalwaci dukkan komai da kowa akan haka sai ya zama kuna irin wannan saban ma a muku ruwan sama akan haka kuna cikin irin wannan saban ma a sake muku iska gurgudan bukatan ku akan haka kuna cikin damuwa na matsalolin sabawa Allah Allah kuma ya baku damina mai albarka kuma ya kauda kai ya jira ku ya gani cikin ku akwai wanda zai gyara ko kuma ba zai gyara ba zai gyara ba dan haka ya ku bayin Allah cikin hikiman Allah yana bada dama ne mu hatta waɗanda suke saba masa su zama sun samu sukunin gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi shine da dai a ce Allah tabaraka wa ta'ala zai gaggauta kama bayi game da abin da suke aikatawa da yau baka ga kowa a bayan ƙasa ba ni da ku da yau bamu nan a bayan ƙasa in ka suranta yanda ake yi ake rayuwa bisa shi kuma ba dauke shi komai ba Allah ya ce walau yu'akhibullahu an-nasa bima kasabu da dai muna kama duniyar mutane game da abin da hannunsu ya sana'anta ma taraka ala zahriha min dabba Allah ya ce a bayan ƙasa ba za ka ga ƙwaya ɗaya na rayuwa ba da duniya ta ƙare wani saboda ya saba wa mahaifiyarsa Allah ya hana Allah zai halakar da shi wani ya saba wa mahaifinsa Allah ya hana Allah zai halakar da shi wani ya zalunci iyalansa Allah ya hana Allah zai kawar da shi wani ya shiga ya dauki hakkin abinda ba nashi ba cikin talakawa Allah zai halakar da shi nawa nawa suka zama barayi a jiya goben rayuwa jibin rayuwa yau din rayuwa suka gane matsayin Allah suka yi istighfari kuma Allah ya karbe su irin mu'amalan da ake yi wa Allah Allah ke karban bayi fa kullun kofarsa a buɗe take yana neman masu yin laifin su dawo su tuba kullun a shirye yake ya karbe su kuma ya yafe abin da suka yi na laifuffuka ba tare da wani uku baya biyo baya ba Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me zai amfani Allah idan kuka yi imani kuka gode masa wai dan ya azabtar da ku babu riban komai da Allah zai samu amma fa in aka fusata Allah ya tashi zai yi azaba ba wanda isa ya shiga tsakanin bawa da Allah a ce wai a dakata ko kuma a yi jinkiri in Allah ya tashi hanyoyi mabambanta Allah bai taɓa maimaita nau'in wani azaba don halakar da mutane iri ɗaya ba wataƙila in kace an yi na annabi nuhu an yi wa fir'auna nau'in ya bambanta wancan ruwan sama aka yi daga sama aka yi ruwan sama daga ƙasa aka ce ƙasan ta fito da ruwa sama ma ta fito da ruwa kar kowa kuma ta sha aka yi sati ana ruwa shi kuma fir'auna ai ba ruwan sama aka yi ba ruwan tana dama ajiye ya shiga aka halakar da shi Allah bai taba maimaita nau'in wani azaba iri daya aka maimaita shi sau biyu ba kai dai sunnan babu wata azaba da ta zo duniya face tana zuwa da iska da guguwa wasu suna nan a America ba su gane wannan iskan tana kadawa da dalili bane sai a ce maka neca ne wautar da hankali kenan a gagara fahimtar matsayin Allah ka duba kai googling ka ga ranan 12 ga wannan wata da ake ciki na January karfe sha biyu da rabi tsakiyar dare irin iskan da Allah ya hukunta take daukan wutan daga nan tsallaken titin ta kai shi wani anguwa ta saka kai ka san wannan iskan mai kadawa wallahi ba ba wai natural iska haka kawai ganin daman ta bane ta yi haka a jiya rayuwa shekara dubu nawa akai da America ba a taba samun irin wannan matsalan ba sai a wannan gaba kalan iskan ya saba ma kwakwalwa ya ce wai haka kawai wai nesha ne a'a bushewan to yau in an ce rashin ruwan sama an ce wuri ne ya bushe an ce iska ne yake kadawa an ce tsuntsaye ne suke daukawa su tuna a wani wuri dan Allah waye na abubuwan da na lissafa kayan waye sun manta da waye Allah sun manta da cewa Allah ne yake wannan abun dan ya ankarar da su wannan ma adalci da irin yadda Allah ke da tausayi kai tsaye bai kona su ba sai ya musu abin da zai zama an kararwa mai gudu ya gudu in ka gudu zaka tsira amma kayanka zai kone jan kunne ne wonin ne muna cin alfarman abin da annabi ya roka kada a halakar da wannan al'umman bai daya amma irin wannan azaba mai zuwa ta dan yi cune ta dan tafi da dan guda goma ta kona dukiya a samu tasgaro a koma baya ta ci gaba da zuwa kenan in al'umma ta yi lamunin sabawa Allah bata dauka Allah na da matsayin da za a bi shi kuma a sallama masa ba amma cikinsu da ikon Allah zaka samu akwai wanda ya hankalta ya fahimta don haka zai koma ya yi istighfari addinin nan da ya kibinsa tun a farko ana zaune lafiya da ya ga uwar bari zai koma ya musulunta wanda da ya ki karanta littafin don ya fahimci addinin yanzu zai koma ya karanta ya ce me a cikin musuluncin ai mun ci agaji an kaɗo ƙeyarsa zai gane cewa wannan ita ce addini ko da bai bi ta ba zai rage wani abu na gaba tsakanin shi da musulunci da musulmai don haka ya ku bayin Allah duk lokacin da abin da Allah ya rubuta ire-iren wannan ya tashi sauka Allah ya ce inda ana kama mutane daga gaban da suka saba ma Allah tabaraka wataala da yau baka ga kowa a bayan ƙasa yana yana kai kawo ba Allah tabaraka wataala ya ce wa rabbukal ghafurur rahma Allah ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai yawai mai yalwataccen gafara mai yalwataccen abin da ya shafi rahama law yu'akhibuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab da yana kama mutane game da abin da suke aikatawa da sun gama gaggauciyar azaba tun a nan duniya ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila Allah ya aji wani wa'adi ne wata lokaci ne na musamman wanda duk wanda ya masa ba daidai ba ai ya tabbata ba zai dawwama a duniya ba dan da ana dawwama a duniya da ya ga wasu inda suka gabace mu har yanzu a raye dan haka tun da ya gane akwai waɗanda suka fi mu yawa ajiyar rayuwa yau sun mutu ina suka je suna jiran ran da Allah zai tashi assembling duniya to kai ma zaka mutu gobe rayuwa kuma Allah zai hada da na shekaran jiya da na yau haka na gobe da za su biyo da baka taba ganin su ba duk yayi assembling wanda ya zama matsiyaci a ciki kuma ba Allah barin sa zai yi ba saboda ya ga wa duniya ballahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila in ka je gaban Allah baka da wanda zai ku ashe ka in ba Allah ba dan haka ya ku bayin Allah mu shiga taitayin mu in kaga ana laifi alal akalli abin da annabi ya sa ka kai shine kyamatan abin a ranka zaka iya daukan mataki ka sa a hana da karfi ka sa a bari in kaga ba zaka iya wannan mataki na farko ba ka fada al'umma ta bari malamai suka ce rukunin musulunci guda biyar in akwai abin da ya kai a sa shi shine rukuni rukuni na shida da akwai na shida suka ce da shine umurni da kyakkyawa da hani da mummuna da babu wani musulmi da zai zama musulmin kwarai face sai an ce yana umurni da kyakkyawa yana hani da mummuna nawa ka sa iyalanka suka yi aikin alkhairi nawa kace wa iyalanka su bari mummunan aiki balle ka fito waje a ce yaran angonku suna wani abu mara kyau kace su bari balle kaga suna kokarin su yi wani aikin asha kace ku bari ku aikata alkhairi sau nawa kai haka tsakanin al'umma ilimin da Allah ya baka sau nawa ka tsaya a gaban al'umma ka haska musu kace ku aikata saboda da romo da natija da kyakkyawan sakamako a gaban Allah shekarun da ka samu a tsakanin al'umma ai ba haka kawai bane bayan Allah ya kashe masu sa'o'i irin naka da yawa da ya barka a cikin mutane akwai hikima sau nawa ka taba tara matasan anguwa ka musu karatun abun da jiya rayuwa aka yi aka tsira ku yi irinsa wataƙila ku kwatanta kuma ko ka tsira in yin haka ya ku bayin Allah Allah ya sauke ran da Allah zai waiwayi irin wannan al'umma da muke zo na kara zube irin yanda wata kila gobara a tsakanin anguwa kwaya daya kafin kaga fire service sun zo sai an yi awa daya in ya faru a cikin al'umma irin wannan ina da mu saka mu kar ka dauka sai wuri ya bushe can din ma danyun bishiyoyi ne suka cin wuta dan Allah ya gwada muku iyawansa Allah ta'ala ya samu gani yana daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da abu musa al-ash'ari ya rawaita yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lil zalim Allah zai rika talala yana tarala ne wa duk wanda ya zama azzalimi cikin bayi ko dai tsakanin shi da Allah ko tsakanin shi da bayin Allah ran da Allah ya tashi kama shi in ya danke shi ba mai iya kwace shi ba zai iya kwacewa ba kuma babu mai kawo masa agaji da haka karka bari ko da kai kaɗai ne akan ƴan na ƙasa da kai iyalanka ka zalunce su ran da Allah zai maka ɗaurin minti akan tattalin arzikinka talaucin duniyan nan in ya same ka in mutanen angonku za su kawo maka agaji don su azurta ka wala ba za ka fita a cikin talauci ba idan kana da lafiya baka bi Allah ba ran da Allah ya waiwaye ka da rashin lafiya ba mai cire maka wannan jinyan saboda lokacin da kake lafiya baka bi shi ba mu yi kokari a ƙashin kanmu ɗaiɗai kuma mu bi Allah balle a ce ta yaɗu ta kai matakin da za a ce ana neman tukuicinta lafiyar da muka samu ilimin da muka samu ta amfani sauran al'umma balle a ce duniya na ƙasa irin Najeriya balle a ce duniya irin yadda ake ganin ta wataƙila continent ne ko a ce duniyan gaba ɗaya mu daina ganin abin da yake faruwa da wasu muna mai da shi a matsayin abokin taɗi kawai wayal kuma mu ɗin ma hakan zai iya faruwa da mu abin da suke yin nan fa a cikin mu akwai masu irin waɗannan abubuwan da su ma suka aikata ta iya wata ilamu din da sauran wasu ƴan nagartattu ne a gefe da har yanzu ba su lalace ba ko kuma da wayanda nagartansu ya kai ba sa jin daɗin abin da ake aikatawa shi yasa wata ila irin wancan uku ba mata zo kanmu ba Allah muke roƙo kare kama mu da aikin wawayen cikin mu manzon Allah bayan ya karanta wannan hadisin sai ya ce in ka so ka faɗi faɗin Allah wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima kamar haka ne kamun ubangijinka yake in ya kama garin da suka zama masu sa'a masa inna akhdahu alimun shadid radai da ciwo yana ga azaban da Allah ya nufa shi kawai da ita Allah bai ware dan wani gari ne dan kadan ya mata azaba ku masu hankali a gefe ku gyara in kun ki dauka daga wa'azin abin da ya same su ku din ma zai iya zuwa kanku shine wa'azin da Allah ya yi wa duniya kasa kaman California bata taka karata karya ba in aka kalli fadin ta aka misalta da shi da duniya gaba daya amma ku me suka yi wa Allah mu mu shiga taitayin mu dan kalmomin da wata ila in fadi suka yi ko aiki suka yi ko kuma wani ɗabi'a suka yi babu wanda a duniya ko ina ba a yi sai dai wataƙila nasu ya munana shi yasa wataƙila Allah ya musu irin wancan uku ba wani hadisin da aka karɓo daga Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara musu yadda yake cewa idan Allah ya yi nufin azabtar da al'umma kuɗin goro yake yi kowa da kowa za a shafe kowa da kowa za ta taɓa sai in an je kiyama sai a tashi kowa da kowa akan niyyarsa to kai dama kai mutumin kirki ne a duniya amma an kona shagonka a duniya an kona gidanka an kona iyalanka tunda kun zo to kai mutumin kirki ne to sai ai taware kai koma can kai ma koma can amma dai a duniya kowa ya dandana ya ji to kar ku bari wani ya wahalar da ku kuna zaman zaman lafiya Allah ya daga muku kafa shekara aru aru wani ya zo wani wawa a cikin ku yayi wani aikin da kuma Allah zai muku punishment kar ku yarda da haka duk mutumin da ya shigo cikin ku yana wani abu sako kama makwabci ne kama a anguwa ne kama wata ila a yanki ne wallahi kar ku daga masa kafa yana daga kurakuran da ake yi wani ya tsallako ya shigo cikin ku sai da kwaya kun sani ku rabu da shi wani ya bude gidan shaye shaye kuna gani ku rabu da shi wani ya ya bude kallon abin da ya shafi kalla kallon banza duk kuna kallo ku rabu da shi wani kun sani gidan matsiya aka bude na zinace zinace an gani an sani a anguwa kuma a rabu da shi ba a ce komai ba ran da Allah zai ruwan azaban ba da a ce gidan wannan na liman bane wannan na ladan kowa da kowa ya shiga uku dan haka ya ku bayin Allah ba sai hukuma ta shiga ba akwai abin da da kanmu zamu yi wa kanmu fada saboda mu gyara lalacewan al'amura da lalacewan irin yadda aka ɗauki addini abin ya munana gani ake in an saba wa Allah kaman babu abin da Allah zai yi kuma wallahi Allah nan ya bar al'umma ne ya ba su dama saboda tausayin irin nashi in ya daga tausayin nan fa ya nufaci al'umma da azaba wallahi babu wanda zai sha da daɗi da mutumin kirkin da mutumin banza kai ma da kake zuwa masallaci Allah ba zai barka ba dan haka ya ku bayin Allah mu shiga taitayin mu kamar haka ne kuma Sheikh bin Baz rahimahullah yake cewa idan Allah ya nufa ciwa bayin Allah ukuba ukuba ba ya halakar da su ba ya tashi musu ukuba yakan hada da mutumin kirki da mutumin banza ya tashe su ranar gobe kiyama akan nau'i da dabi'un ayyukan su da aka dauke su akai daga ƙarshe ya ku ƴan uwa masu albarka ina cewa karkata zuwa ga kallon zallan rahaman Allah kuskure ne yawa in ka daga ido ka tuna Allah gafurur rahim ne kar ya baka dama ko ni kiyakai wane ka tube ce Allah gafurur rahim su wane ma suka yi abin da ya finawa to a gefe guda kuma Allah na da tanadin azaba da ukuba in ma bai halakar da kai da azabansa a duniya ba to yana jiran ka da azabar ranar gobe kiyama in yana son ka a duniya sai ya sa ma ukuban ba azaba ba sannan kuma ya jira ka da azabar ranar gobe kiyama da haka duka babu sauki wallahi halin da kake ganin a rayuwa kai ka shiga kasuwan da wasu sun yi arziki a ciki kai ma ka shiga amma kuma tsiya ka fito da shi ba mamaki da abin da kai wa Allah ne idan kaga jiha kaza ta sa nau'in abin da ya shafi kasuwanci kaza ta tsira ana shaharar da ita ana cewa wancan kasa kaza a yankin arewa ita ce kaɗai mai nau'in kasuwa irin nau'i kaza kuma ku yi abin da suka yi ku gani ba mamaki kuma Allah ya kawo muku agaji dan haka ya ku bayin Allah mu gyara kafin Allah ya fusata ire-iren wa'ancan abubuwan muka zama masu hankali kamar yadda annabi ya faɗa shine sai mu ma ya zama mana abun wa'azi ba abun taɗi ba ba abun da zaka yi ta murna bane me iya yawa wataƙila wancan ƙasa da aka musu wannan azaba suna da mutane musulman da wataƙila sun fi na jihanka yawa ƙarancin karatu ne da ƙarancin fahimtar ƙasa kamar ta in an faɗa ya sa mutane su yi ganin a wannan kai a ƙona su babu komai a ciki babu riban da zai amfane ka in an kashe wani a duniya ba abin da zai ƙare ka Allah da kansa mahalicin duniya da ya fi kowa tausayi yana cewa ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum ku yi imani ku gode mana me zai ƙare ni ni ubangijin ku mahalicin azabtar da ku ba riban da zai ƙare Allah Allah ya fi son kowa ya zama ya tsira don haka ya ku bayan Allah mu gyara Allah muke roƙo ya ba mu ikon gyarawa ayoyi da suke ƙarshen wannan hudu ba shine faɗin Allah na bi ibadi anni anal ghafurur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam shelanta wa duniya ni ubangijin duniya Allah yake cewa ni din nan mai yawan gafara ne mai jinkai yana gama wannan ayan sai ya ce to amma fa wa anna azabi huwa azabul alim in na fusata na tashi zan yi azaba azaba na mai radadi ne ba a yi wata halittar a duniya da za ta iya jurewa ba da ka daga kafan da Allah yakan yi ka shekara 20 baka taba ganin an yi girgizan kasa ba ko ka shekara 100 ko ka ji labarin a duniyar Najeriya ba a taba yin haka ba ran da Allah ya waiwaye ta zai yi wallahi ba wanda ya isa ya hana ai an yi mu wasu mun gani dan haka ya ku bayin Allah don Allah mu gyara mu kyautata tsakanin mu da Allah abinda Allah ya yi mana a duniya ba wanda ya isa ya kwatanta yi mana in Allah ya daga hannunsa akan al'amuran mu irin yadda muke rayuwa fa mun shiga uku musamman mu da muke rayuwa a irin wannan ƙasa wataƙila da wasu da suke sama da mu ba tausayi mu suke yi ba me fa tausaya mana wallahi Allah shine duk yanda suka matse mu sai ba mu damina mai albarka dan mu fita daga wahalan da muke yi duk tsananin rayuwa irin yanda aka nema aka rasa ake kukan babu wataƙila wani cutan ma dan a kawo dan a kashe ka sai Allah ya kawo miyan kuka sai maganin cutan sai ka zauna lafiya Allah ya koma miyan da tafi kowanne arha da gidan kowa ana iya cinta sai ce shine me maganin cutan da za a kawo muku da dame ku a duniya Allah ya yi haka saboda yana son ka ne ran da kuka ibinsa ya daga kafa in cutan ne aka kawo muku fa data wafin mafi yawa daga cikin ku dan haka ya ku bayin Allah ina mai ankarar da mu cewa mu gyara tun gabanin nan da za a ce Allah ya sauke Allah ta'ala ya fuskanci al'umma da azaba Allah ya tsare mu yana daga kadan da wata ila abin da nake so in faɗa game da ita kanta abin da ya shafi California tsokaci ne saboda wasu basu fahimci wasu abubuwa ba wasu takaitattun masu arziki kawai mutum da basu wuce guda goma ba wanda kiran sunan su ba za zai zama kamar mu musu alfarma a mumbarin annabi sun kasa mu kira sunayen su kiyasin gidajen su kawai da ya kone da na bibi lissafin na hada ya kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da hamsin da biyar a dalan Amerika. wanda in kai converting din shi into Nigerian currency ya kai kusan trillion biyu da wani abu gidajen mutane ne ba su wuce kwaya goma ba Allah ya sa wuta ya kona ya ga tayi wannan jan kunne ne inda ba jan kunne bane Allah dai kona su a cikin gidan amma Allah sai ya tura wutan daga gabar tun tana gabar kana cewa bari ka shirya zaka iya karewa har ta zo ka gane kai ma ba inda ka iya sai ka fita ka gudu yana daga abin da za ku kula in an ce California ta kai fadin north east kaman ɗaya da rabi mafi garanci kaman ka ce jihohi irin bauchi gombe adamawa taraba maiduguri yobe wa'annan jihohin ita kaɗai california ta kai ka ce gaba ɗayan north east ka kuma ƙara rabi a kai shine kiyasin abin da wata za ka ce faɗin jiha ɗaya ne a cikin america da ake magana yanzu allah ya sa mata wuta ya ƙona yana daga abin da za ka kula su suka fi kowane ƙasa a Amerikan yawan al'umma da suke zaune a wurin. Sannan suna da population ɗin mutane wurin mutum talatin da tara adadin mutanen da suke cikin ƙasan kaɗai. Banda attajiransu banda kamfanoni, wannan baka je lissafin abin da ya shafi ƙananan gidaje na talakawan da ke tsakanin wurin ba, duk da wanda yake rayu a wurin ba talaka ba ne. In ma akwai su ɗaiɗaiku ne jifa-jifa ne tsinta-tsinta. Duka Allah ya sa musu wuta, malan ka suran tafi wuta an aka sa ta anan gidan kafin ta shiga nan fa kuna da basiran ya da ku ku tsare amma ta yi kwana da kwanaki sama da sati tana ci a rasa yadda da ai da wannan wutan duk basira irin na ƙasa irin na America ta gagara tsara wannan wutan ya kamata ka gane na azaba ne me yin ta Allah dan me yasa yayi an saba masa in ya tabbata ana alakanta kalmomin da suke faɗa bisa wannan ukuban da Allah ya musu to ku kiyaye bakin ku godless country ko ba su ma yadda cewa akwai wani abu Allah shi yake tafiyar da al'amuran ƙasan ba kamar ka ce yanzu a yawanmu ne nan gaba ɗaya a masallacin nan kowa ya faɗi wani abu jawabi a ƙarshe kafin ya fita a masallacin sai aka ji duk cikinmu ba wanda ya ce Allah na gode adadin mutane sama da ɗari cikinsu ba wanda ya ce a cikinsu Allah ya gode maimakon a yi shiru a haka sai aka ce mai jawabi ta ce a yi wannan garin saboda ba ruwansu da Allah su ba su damu da Allah ba ba wanda ya san Allah ba wanda yake kiyaye Allah ya sa ba wanda ya yi wa Allah godiya in wannan kalmar ne ta sa Allah ya musa uquba wallahi kai dan Najeriya ka shafa kanka ruwa kar ku bar wayannan yara masu fada fade a social media su ci gaba da fada fade dan in suka jawo mana damuwa irin wannan wallahi ni da kowa mu inda mu sa kanmu kar ku dinga liking din su kuna ganin su a social media kuna bude page su kuna kallo taimakon farko da kuke musu kenan wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan mithluhum ka bude pejin sa ko kai liking duk barnan da yake ma kana da kaso a ciki ka zama kaman shi balle kai sharing yayi ta bargaban sa ka kauda kai baka da ruwa da shi bai kai ka kalle shi ba bai kai ka karanta sunan sa ba balle a shahar a pejin shi a cikin mabiyan sa kai kana ciki Allah ya tashe shi ya tashe ka ya kai shi wuta kai ma akai ka kofanta ko tsumagi aka maka ka dawo da kai ai ka shiga uku Allah ta'ala ya samu gane muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ankarar da waɗanda suka samu wannan jarabawa cikin su musamman musulman cikin su Allah ta'ala ya ba su ikon cin wannan jarabawa kuma musulman muna musu fata Allah ta'ala ya sa hakan ya ƙara musu imani waɗanda ba su musulunta ba cikin kafiran wannan ƙasa Allah ta'ala ya sa su musulunta sakamakon faruwan haka kuma wannan ya zama talala da irin abubuwan da muke jan kunne wa duk wanda ya zama azzalimi kar ka yadda ka ɗauka an kai zalunci kawai dai wuce wallahi Allah na da hanyoyi mabambanta da zai dawo ya waiwaye ka in ya tabbata wata ila muna ke alakantawa da yake faruwa da mutanen Palestine suna da hannu da shi wata ila Allah ya musu wannan tukuici to kai ma ya zama maka wa'azi duk nan da kaje ka tsokani wani ko ka wahalar da wasu kar ka dawo ka kwanta ka ce aminci kake kwance a cikin sa bayan shekara goma ko ashirin Allah zai iya waiwayen ka wallahi in da ɗaya ya ciro maka dan iska ko da ya wahalar da kai kai ne a police station kai ne a kotu kai ne a rigiman sasantawa kana kofar mai anguwa saboda da ɗaya kana da goma lafiyayyu amma kwaya ɗaya ne sai ya sa karama in Allah ya ga dama kwaya ɗin nan sai ya sama hawan jini ne dai kai ka lahira don wani abin da kama talakawa a baya a can da haka mu gyara balle a ce shugabanninmu su matse ku su toza toza bi ma'ana su tozarta ku ba sa jin komai kuma wai sai su nemi hanyar da kawai dole sai kun yarda da abin da suke yi wani irin zalunci ya wuce wannan daga ƙarshe akwai wata ƙungiya al-Iman Organization for Assisting the Less Privileged da suke cikin garin Bauchi a nan anguwan Wincin Dada wanda nayi musharaka da su bayin Allah ne wanda suke da'awa lungu-lungu wajen musuluntar da waɗanda suka zama ba musulmai ba kuma karkashin haka su in sun musuluntar sukan tabbatar da wanda ya musulunta har sai yayi ilimi sukan ajiye shi wata uku wata hudu ko wata shida har sai sun koya masa wani abu na wajiban musulunci kafin suke yanta shi akan haka za su fita da awa kamar misalin gobe kuma akwai anguwan da za su je makaranta na wani garin Beru ban ma san anguwan ban san garin ba lungu ne sosai wanda za su je su kwana kamar biyu zuwa uku daga abin da suka sa wa ransu akwai makaranta da suka gina a kudin ajihunsu suke wannan abu amma yanzu makarantar ta kai rufi kuma abin da suke nema shine kayan rufi din kama kama daga kwano katako da kusa da kuma kudi in ya ya bi mana ya sawaka kofa abu da take ga ƴan kwa musulmai ga wanda Allah ya sa yake da shi a taimaka fi sabilillah ganin an cimma wannan buri mai girma na harkan da'awa a taimaka fi sabilillah Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon taimakawa wanda ke da shi yayi niyya insha Allah zai iya samun hukumar masallaci kai tsaye ko kuma in a account ne da Allah in za a tura sai a rubuta ba na gudumawa masallaci bane na wannan organization din taimakawa ne dan musuluntar da waɗanda ba su musulunta ba Allah ya mana albarka Allah ya samu wani da duniya lafiya wa akhiru da'wana alhamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah